أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matashiyan karatun mu na yau a cikin alfiyatu bi malik shine al-ishtigal al-ishtigal al-ishtigal to shi ishtigal shine shagaltuwa kun ga idan ka ce darabtu zaidan menene yi ma zaidu nasba filin darabtu ko daraba ko wannan ya zama amil wannan ya zama ne ma'amul ko madalla darabtu anan ya yi ma zaidu nasba to yanzu maimakon ga zaidu din an kawo maimakon fi'ilin ya nafsici ya nasabci shi sunan a sai ya shagaltu da nasartar lamirin zaidu din misali idan ka ce zaidan darabtuhu kun gani? sai ka ce zaidan darabtuhu yanzu kun ga fi'ilin darabtu nan ya nasarci menene lamirin hu ne wannan shine ma'mul to yanzu me ma zaidan nasaba kun gane bar mu sake maimaitawa anan ka ce darabtu zaidan fi'ilin daraba shine nasarci zaidan to a wannan jumla kuma zaidan ko kuma zaidun darabtuhu fi'ilin daraba ya yi nasaba ne ga mene ga lamirin da zai kuma mu zaidu ko ai shi ne a'id ko to a yanzu abin da ake so mu gane tun da nan fi'ilin daraba bai nasarci zaidu ba sai ya shagaltu da nasabtan mene lamirin da zai kuma ma zaidu to wannan shi ake ce mishi alishtigal kun gani adalla to shi ishtigali din nan yana da rukunai guda uku na farko abin da ake ce mishi almashghul anhu wa huwa ismul mutaqaddim shine sunan da ya gabata wannan ba zaidan ya zama mashgul anhu kuna gani ha shi ne mashgul anhu sai kuma mashgul shi ne mene fi'ilin muna gane madalla yanzu mai rage yanzu kuma sai mashgul bihi shine lamirin da a shagaltu da mishi nasu ba mashgul bihi gashi duk inda kaga ishtigali sai ka samu waɗannan arkan ɗin dole sai ka samu shi kan shi a ishtigal ɗin sai ka sami mashgul anhu sunan da aka shagaltu ba a mishin nasaba wannan fi'ilin ya shagaltu ba mishin nasaba ba sai mashgul shine fi'ilin sai mashgul bihi lamirin da aka shagaltu da mishin nasaba kuna gani to yanzu me rage mana kuma to tunda mun ji anan nan fi'ilin nan na daraba bai ma zaidu nasaba ba ya shagaltu ne da yin ma labirin zaidu nasaba to yanzu shi mai mishi nasaba ko gane ko yawa to shine yanzu zamu gano to suka ce abin da ya mishi nasaba shine fi'ilin nan na daraba shi zai fassara mana filin za mu kaddara anan wanda shi ne mazai da nasaba saboda haka idan ka tashi zaidan nan za ka yi li'irab al'irab idan ka tashi sai ka ce zaidu nan kun gane ko sai ka ce maf'ul bihi منصوب على الاشتغال eh an mishi nasuba saboda hukuncin ishtigal ne to amma me ya mishi nasuba sai ka ce yufassiruhu yufassiruhu yufassiruhu al-fi'l بعده والتقدير kun gane? takadirinsu shi ne darabtu zaidan darabtuhu shi kenan so kun san dai wannan da fi'ilin daraba wannan fi'il madin ko wannan kuma ta'ud ne shine fa'il hu anan shine mene maf'ul bihi shikenan an gama mun zo mun ba sani mun gane ko to wannan istigal din matsala ne yana da wahala ta wasu gurare domin sai ka tunato waɗansu ƙa'idoji ba kamar fi'ili muta'addi fi'ili lazim akwai muta'addi bi nafsihi akwai muta'addi bi harfi jarar sai ka tuno su ba yau yana da matsalola da aka yi ta ikhtilafi kansu to amma dai dan wannan da abin da mun kawo din nan yana da kyau a kiyaye shi shi almashgul anhu wa kenan wannan ko yana da sharuɗa yana da sharuɗa guda biyar kada ya zama Allah ya kuna muta'addidan kada ya zanto mutane da ya a ya zanto mutum ɗaya ne wanda aka shigaltu sunan da aka shiga ya zanto sunan mutum ɗaya ne ba na mutane ne da yawa ba misali idan ka ce zaidan wa amaran wa bakaran darabtuhum a ta wannan ishigali ya tashi no ana son ya zanto na musulun mutum ɗaya ne ko da kawo wajen ishtigalin Allah ya kuna muta'addidan lafzan kada ya zanto suna da yawa ku duba fa zaidan ai shi ɗaya ne tarko to shi haka ake so in ka kawo guda biyu ko uku ko hudu ko biyar to atafi ne zai zama wannan ba zai ba zai zama babin ishtigari ba kun gani sharadi na biyu ya zama shi mashgul anhu shi zai fara an ya kuna mutaqaddiman la yajuzu an taqula darabtuhu zaidan a matsayin ishtigali la yajuzu zalika la yajuzu muna gane ko yawwa dole shi zaka fara gabatar da shi an yakuna mutakaddiman wannan shine sharadi bin da cikin sharuɗa guda biyar sannan kuma ya zama kada ya zama tamyizi ko hal domin idan wannan shi mashgul anhu ya zama hal ne a gurin ko tamizi to ba zai zama ba ba zai zama shi istigali ba ya tashi daga istigali kun gane ko kuma ya zanto kaunuhu muftakiran lima ba'dahu ya zanto yana buƙatuwa yana ya kasance wasu yanzu kun ganin zaidan ku dubu dubo da kyau nan mu dubo da kyau nan gurin yanzu idan ku ce zaidan darabtuhu yanzu wannan fi'ilin daraba zaidan yana bukatan shi ya mace nasu ba? faɗalla shi yanzu yana bukatan nashi fi'ilin ne wanda zai mace nasu ba to kada ya zanto yana bukatan wannan fi'ilin kuma sharaɗi ya wargaje kuma kada ya zanto kuma zai iya daukar zai iya daukan mubtada zai iya zama mubtada domin ya halasta ka ce zaidun darabtuhu kun gani sai ya zama nan menene zaidun sai ya zama menene mubtada kaga wannan jumla ba da hu khabar kenan ko kun gashi a takaice waɗannan su ne sharuɗin da aka kaddara aka fitar da su shi kan shi ina mashgul a nan fili ko to ya zanto yana da shi ma yana da sharuɗa ya zama yana haɗe da mai lamirin ne kada lamiri ya zama munfasili a ya zama lamiri munfasili ne watan yana hada da mashgul bihi yana hada da mashgul bihi shi mashgul ba kenan kun ga mashgul anhu sunan da ya fara zuwa wanda filin ya shagaltu da yin malamirin shi nasu ba yana da sharuɗa biyar shi kuma mashgul filin shi ma yana da nashi a sharuɗan guda biyu ya zama darabtu wannan daraba filin mutasarri ne kuka jami'ar to ya zama mutasarri ba jami'ar ba idan fili ne jami'ar kamar laisa ba zai ba za ka ishtigali da shi ba to shine ibn malik yake cewa a gurguje in mudmarun ismin in mudmaru ismin sabiqin fi'lan shagal anhu bi nasbi lafdhihi aw al muhal فالسابق انسبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا تنا أكو تقديمي وتأخيري فا ga su kamar haka in mudmar ismin in mudmar ismin in mudmar ismin sabiqin fi'lan shagal anhu bi nasb lafzihi aw al mahal sai ka ce in shagala in shagala mudmarun mudmarusmin sabiqin mudmarusmin sabiqin fi'ilan anhu to in shagala mudmarun in shagala damiru ismin sabiqin fi'lan in shagala gashi na a cikin sharhin ma na ibn aqil yayi takadirin baitin saboda baitin na da sarkakiya in shagala mudmarin idan lamiri ya shagaltu in shagala mudmarun ma'ana damir idan lamiri lamirin suna da ya riganya ya shagaltu fi'ilan ga fi'ili an zalika da ismin ga wannan sunan al-mudmara la- ga wannan sunan da aka yi idmarin sa lafzan wajen lafazi nahu zaidan darabtuhu aw bi nasbihi muhallan ko kuma ya shiga tudai musu nasba ta wajen muhalli zaidan da marartu bihi mu duba idan ka ce zaidan marartu bihi ku duba kun ga ainihin wannan shi ne mene eh mashgul an ko zaidan ana marartu marartu marar fi'il marar zai zama mene eh mashgul ko madalla wannan lamirin shine zai zama ne mashgul eh to anan kila zaka ce to ai nan majrur ne eh ka sani nan jar da majrur ne amma kaga jar da majrur anan shi lamirin nan yana muhallin nasbi ne kun gani kaman ka ce ne zaidan marartu hu marartu hu to amma nan fi'ilin marra ba lazim ne ai ba ba ba ba mutaaddi bi nafsi bi harfi jar bane a bi nafsihi bane mutaaddi bi harfi jar ne to shine yanzu kun ga sunan kun ga ja da majrur fi muhallin nasmi ne nan ya fita madalla wannan yana da dan wahala fa amma sai bin shi ne kawai zaka bi in mudmar ismin idan aka samu lamirin suna kun gane ko sabikin sunan da ya gabata gashi zaidan darabtuhu gashi sai aka samu lamirin ga lamirin nan ko na wannan sunan da ya gabata kun gane to idan shi lamirin na wannan sunan da gabata ya shagala gabarin nasabtan fi'ilin da fi'ilan wannan fi'ilin gashi bi nasbi lafzihi ta yadda fi'ilin ya shagalci da yamma dai malamiran kai tsaye na sifa shine kun ga anan ai menene ma darab menene me ma hu na sifa anan lamirin a fi'ilin daraba kun ga kai tsaye na sirci mene maf'ulin sa awul muhall ko kuma ta muhalli kamar nan kenan kun ga nan zaidan zaka ce menene maf'ul bihi mansubun alal istighal bi fi'ilin mahzufin ko yufassiruhu ma ba'dahu taqdiruhu jawaztu zaka kaddara wani irin fili ne wanda kai tsaye shi zai nasaba nan jawaztu zaidan a jawaza marra bihi ba ma nan dai bane ehem jawaztu zaidan marartu bihi kaman ka ce ne jawaztu zaidan wa jawaztu hu to anan tunda an riga an kawo fi'ilin marra to saboda haka shi nan muta'addi ne bi harfi jarrin to ashe kenan ba zai iya nasabtan laminin sa kai tsaye ba dole sai dai ta hanyar harfin jira ko to nan jaru majrur fi muhallin nasbi alal istiqal to fasabika kaga sunan nan da ya riga insibhu ka mishi nasba bi fi'lin da wani irin fi'ili udmira wanda aka boye shi hatiman kuma koyi shi anan wajibi ne ya fita shi yasa muka zo muka ce zaidan darabtuhu filin darabtu anan ya nasarci lamirin zaidi ne to shi ko zaidan menene ya nasarce shi sai ka kaddara mashi wani fi'ili ta ya za a yi ka gane fi'ilin za ka kaddara sai ka kalli fi'ilin gaba to irin shi za ka kaddara anan shi kenan kawai ya fita muwafiqin amma fi'ilin da za ka kaddara nan ya zanto yayi muwafaka da wannan fi'ilin lima qad uzhira ya zanto yayi muwafaka da fi'ilin nan da aka bayyana da shi wanzu fi'ilin da ya nasabci lamirin kai tsaye an an bayyana da shi ko to shikenan shine zai baka dama ka gano irin fi'ilin da zaka kaddara nan farko wannan shine karatunmu na yau insha Allah bai tibi na saboda kun ga akwai sharuɗa yawwa shi mashgul an yana da sharuɗa biyar mashgul yana da sharuɗa na biyu wannan shine karatunmu karatu ne mai tsada fa Allah ya samu dace to idan Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu tashi a baitin gaba da yake cewa wan nasbu hatmun in talassa biquma yaktasu bil fi'li ka in wa haythu ma yanzu sai ku je ku duba adawat kafin Allah ya kai mu ku je ku duba adawat din da suke yin ma suke shiga fi'ili da adawat din da suke shigan mu suna adawat din da suke shigan mu fi'ili kamar mene kamar adawatul nasbi kamar adawatul jazmi da sauransu ne addu'a din da suke shigan masuna kamar mene kama addu'atul jazmi sakana wa akhwatuha inna wa akhwatuha ga sunan dai to ku je ku bincike su yanzu Allah ya samu dace Allah shi mana jagora abinda Allah ya bamu iko muka karanta daidai Allah shi bamu lada wannan kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne bamu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik